أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم واجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا
بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا شيء من ربط السن ويعلموا وتحسنوا بعض أن الله سوى أبنجه الذي ألف السماوات والأرض شيء يولي أهل السماوات القصي ما تجمعه ما تعلم الجرمان قادر ألا يجيكم على أن يعلم مثلهم وهذا السماء مكسر أولى أعمال mutane su shigar a wajen wanda ana lahu ajalan mutum ya mutu ajalin ya mutu na mutuwa wanda ba su tashin alkiyama la raiba fi babu kokonto a cikin wannan rana zalimuna kafirai sun tabi Allah da ba su lura suna bashin musu zuhudan suna masu musu da da limomin Allah wannan law antum tamlikuna hadha قل لو, قل لو أنتم تملكون كذائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كفورا والله annabi da gaya masu lau an sun dare ku ce ku ta mulu kuna za ina rahmatu rabbiya kuna iya mallaka taskokin rahama ubangiji na yana rizki na arziki wal madari da ruwa idan da kin nan la amsakum ay wallahi da kun yi ruwa da ba yadkum za ku yi ruwa a cikin da ya shafi da tsoron ciyarwa hawa falafa da ha dan tsoron tsari wannan ni'imar tsari yana yin baki da ciyarwa da kakace ruku da kuma kuna yawan kwamo da kanar insani ai mutum yawan mutane shi mutum ya kasance ka tura mai yawan rowa ne da hila mai rowa ne ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا wanda kada ake na musa hakika mun bai wa annabi musa ta ayatin mun ba shi mu'jiza guda tara bayyana ce waɗanda suke sanar tsakar sarari wani ayatin waɗanda suke mabayyana wani da yadu shi ne hannu wani asa da sanda da tufana da ruwan tufana wani jarabi da fara wani kummal da karfata wanda fadi da kuma fadana wadam da jini wadansu da shafiwa wasu nina da shekaru na fari da na kasu samarati da tawar nan na ‘ya'yan itace fasal ya muhammadu ya rasulullah ya kashe bai bane isra'ila bane isra'ila an muku gabarin su su'alu ta karirin wannan tambaya ne na tabbatarwa daga musulunci daga musulunkai ala sadiqika bisa da gaskiyarka aw fa qulana lahu ko ko muka ce da shi is'al ka tambaya wa fi qira'ati ya zo a wani karatu da lafzul mali ya zo da lafzi na fi'li mali irja ahum digan da ya zo masu فقال له فرعون فرعون يسكي ميت مني سواني لأظنك إنا ذكرت يا موسى يا في علي موسى وسرورا أجن سيرشيوان وحدوقا أجن يوزرا لمغلوبا وأن أنجا يتكي على أكلك بسر بريا عن كلمك قال قال لقد علمنا ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مصبورا قال لقد علمت قال سنسي لقد علمت حقيقة كاي سني ما أنزل هؤلاء الآيات بعثم قد وأن آي رباني سو قد إلا رب السماوات سيء وجد من نسمي والأرض دقسا بصائرا يا يهك دلورا إبران دلورا ولكن لك سنسي كي سؤالي كان كم دليوا في قراءة هذا أو لكراتي بلن مسائل إلى مسائل نا رفعة وإني سيواني لأظن لك أنا مثلك يا فرعون يا كي فرعون مسبورات خيري على تكين هالكا على تكين أو مصروفا كوكو من كود خيري على الخير جبل أيوكان على خير فأراد أن يستفزهم من الرد فأغرقناه ومن معه جميعا
fara da fir'auni su fir'auna ya yi nufin an yi stafin zahu ya fitar da su har ya kula da musa ya fitar da annabi musa wa kawo tare da mutanen annabi musa zai fitar da su nan al'arzu da kasar su ai arzu misra ita ce kasar misra ba a zara kanahu sai muka nutsar da shi domin ma'abu da waɗanda suka tare da fir'auna domin an baki daya wa kulna وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا لرب فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
wa kulna sai muka faɗa min ba'adihi bayan shi da bani isra'ila mun faɗa da bani isra'ila tasqulul arla ku zauna a ƙasa fa idza jaa wa'dul akhirati ai in lokacin ƙarshe yanzu ai sa'ati shine lokacin tashin alkiyama ina bikum za mu zai ke da ku lafifan baki ɗaya jami'an baki wa hum da suwa وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبلا حج أنزلناه ورسل كد القرآن دقسيا آي القرآن شيء القرآن وبلا حج نزل وما ياسو كد دقسيا المشتمل المتارى وعليه جريش كما أنزل كما يدعك سبقا لم يأتر به تبديل ونشنجي باي بجلو مع القرآن وما أرسلناك يا محمد يا رسول الله وحيكوك با إلا مبشرا كما يفاتي كما يبشارا زمن آمنا da yi imani da Allah tana mai bishara da jannat da gidan aljanna wala ziran kana mai gargadi da man kafara duk wanda ya fito sai mu Allah tana mai gargadi da nar da shiga gidan wuta qur'anan وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا kuma shi alqur'ani mansubun wannan abin da sabta ne da kace qur'ani ya zo da fi'ilin da fi'ili mufassiru ne ke fassara shi farqanahu mun saukar da shi nazzalnahu mun saukar da shi mufarqan abin da yawa shi ishirin da sanatan a cikin shekara ishirin au wa salasin ko ko shekara ishirin da uku sai ta karahu dan ka karanta shi ala nasu ga mutane alamu kusin bisa ga yin sannu sannu muhulin kana mai jinkiri wato addatin kana mai ji sannu sannu da karatun qur'ani da ya famu dan mutanen ka su fahimci alqur'ani wa nazzalnahu mun saukar da alqur'ani tanzila saukarwa shay'an abu wa da shay'in bayan wani abu ala hasabil misalihi gwargwadon yadda za a samu gyara tsakanin mutane قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلي عليه يكرون للرقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا قل annabi ka faɗa da kuffari makasa da kafiran maka aminu bihi shin kun imani da alƙur'ani aula tuminu ko ko ku kai imani ba ta hadidan lau wannan bayan da tsoro ne gare su innal ladina utul ilma sabbi waɗannan da aka ba su sani min qablihi gabanin sauka alqur'ani ay qabla nuzulihi gabanin saukar da shi alqur'ani wa hum mu'minu ahlul kitabi sunu mu'minan nan da suka ba da gaskiya cikin ahalar kitabi da za ya tula alayyam in an karanta gare su yake runa suna faduwa lil azkari da haƙoƙin su sujadan suna masu sujada ga Allah wa yaquluna suna cewa subhana rabbina alki ya tabbata ga ubangijinmu tanzihan alki ya tabbata da ku gare shi an halafa da wa'ada daga barin saba alƙawali yan muhaffafatun wannan abin sau da kawace yan kana wa'adu rabbina ko da alƙawarin ubangijin da ya zamo dina zulihi da saukar da alƙur'ani wa ba su nabi sallallahu alaihi wasallama da ai kuma aiki mai tsira da aminci na mafulan wallahi don aiwatarwa ne
ويكرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله لسماء الحسن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ويكرون للأذقان ويكرون للأذقان ويهرون سنة فادوا للأذقان حبوئين سيبكون سنة ما سكوكا أدفن وانا أدفين بزيادة سكتين وانا يكي لكارا وسوتوتي ويزيدهم القرآن خشوعا شي قرآن لينا كارا مسكن كند كيد الله أي توالعا أن كند كيد الله وكان صلى الله عليه وسلم كما يكيني سيرا لأمين سياكا سيقول ينا شوى يا الله Allah ya rahamanu don da yake faɗi kenan kalu sun suka taron mata sun su ƙarshe ya na hana Allah abu da ita aini shi wannan annabi ya ce kan mu bauta mu alloli biyu wa huwa ya dafu ilahan ahar ma'ahu gashi kuma yana cewa ya Allah kuma yana cewa ya rahamanu ya haɗa Allah da wani ajahil fa nazala sai Allah ya saukar da aya kullahu annabi ta gaya musu kullu kullaha ku kira shi da sunan Allah aw da ƙwar rahmana ko ku kira shi da suna rahmana ai sammuhu ku ambace shi bi ayyuhi ma da kowane suna da cikin su aw na duhu ko ku ku kira Allah da an ta kudu shine ku ce ya Allah ya rahmana ayyamma wai ko da wani suna ne kuka kira shi ayyan wannan sharfiyyatun shar'iyya ne wa ma ita ko ma za'iratun za'ira ce ai ayya hazaini ko da wani suna kuka kira Allah a cikin waɗannan sunaye bidin nashi ne da duk kuna kiran shi wa huwa hasanun abu ne mai kyau dalla ala hada ya shirya bisa ga wannan falahu yana gare shi ai da musamma ma ga wanda ke ambatan su ai la asmaul husna Allah yana da sunaye kyawawa wa hazani to waɗancan guda biyu da kuka ce ya Allahu ya Rahman min ha suna cikin sunayen Allah da yi ba daya waɗannan ha cewa ita ta ba ta hadisi kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi aka ce ga sunan huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-halik al-bari'u al-musawwir al-ghaffar al-qahhar al-wahhab الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الحافل الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المرسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النار الناشئ النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي حتى امام الترمذي رويت ودنا سناي قال تعالى sai Allah madaukakin sarki yace wala tajhar bi salatika ya rasulullah kada ka bayyana karatu a cikin sallah ta ayi da qira'atuka kada ka bayyana karatu kwarai fi ha a cikin sallah wa yasma kuka da mushrikuna sai mushrikai su ji karatun ka wa yasbuka sai su zage ka kai wa yasbul qur'ana kuma su zage alqur'anin wa ma anzalahu kuma su zage wanda ya saukar da alqur'ani wala tuhafid kada ka ɓoye ta sirra kada ka ɓoye da ha da ita karatun da kake yi cikin sallah da yan tafiya a sahabaka don sahabbanka su yi amfani da abin da kake karantawa wa kai bayan za da ka sabila ai ka nemi matsakaiciya hanya a tsakanin wannan ai sai ka yi kaddara shine kai nufi aljahara shine wajen bayyana wannan wani muhafazata da kuma koyewa wata kakka bayyana kwarai kakka koye kwarai tariqat ka nemi hanya wata kuma kai siya wa وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تقديرا
وقل كشي الحمد لله يقول godiya sun tabbata ga Allah allazi lam yattakhiz waladan shine wanda bai rike da ba wa lam yakul lahu sharikun kuma Allah ba shi da abokin tarayya fil mulki a cikin mulki ne fil uluhiyyah a cikin zaman shi ubangiji wa lam yakul lahu waliyun ba ya da wani mutuncin lamari yanzu wanda zai taimake shi min ajali zulli dalilin a cewa yau Allah ya tsanta ko ya gaji ya ga mai taimakon shi Allah ba ya da wannan ai lam yazal bai gushe ba faya lam yazilla wai bai kaskanta ba faya taju balle ya bukatu ila nasirin da wanda zai taimaka mai kai birhu ka girmama ubangiji ta kabira girmamawa azimhu ka girmama shi a zamatan girmamawa ta matan wadda take cikakkiya annabi hadal waladi daga barin rukun da washariki da abokin tarayya wa zulli da kuma kaskanci da kullama la yaliqu bihi da kuma duk abin da bai dace da shi ba kada ka jingina washi wa tasbihul hamdi ka ga jeranta godiya da aka yi ala zalika bisa ga wannan da dalalati ya zo bisa ga kafa dalilin ala anna wal mustahiqu Allah shine wanda ya cancanta da jami'ul mahamid da dukkanin godiya da kamala zati saboda cikar zatin shi wa tafarrudihi da kuma kadaituwar shi fi sifatihi a cikin sufofi ne da wani imamu ahmad imamu ahmad ya ba da riwaya fi musnadihi a cikin musnadin shi an mu'az al-juhani daga mu'az al-juhani an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ji daga ra'ayi sura da ayyukan Allah annahu kana yaqulu annabi yana cewa ayatul izzi ayan nan ta buwaya ita ce alhamdulillah yabo da godiya ya tabbata ga Allah annabi nan take walada bismillahir rahmanir rahim kuma ba shi da wani abokin tarayya da mulki a cikin mulki lai ila ahir surata har zuwa karshen sura wallahu ta'ala a'lam Allah madaukaki shine mafi sani ga dukkan komai bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله yabo da godiya sun tabbata ga Allah kowane wasu fawil jamili shi ne a dai sufantawa da abu mai kyau sabitun wanda yake matabbaci ta'ala ubangiji ya girma ya ɗaukaka wahala da muradu shin abin nufi a nan al'ilamu shi ne sanarwa bi zalika da wannan da imani da bayar da gaskiya bihi da Allah aw sana'u ko koyin kirari ne bihi da ce masa Allah alhamdulillah aw huma ko ko a godiyan ne da kira ranar gaba ɗaya da ita ma lati cikin gami waɗannan yadda ha wanda sun fa'ida da cikin su zai asa da su ne an yi ga Allah ne Allah ne shi ne sarkin nan a zara ala arziki muhammadin kitaban wanda ya saukar da littafi da manzon shi shi ne annabi muhammad alƙur'ani shi ne alƙur'ani wala ولم يجعل له أي فيه وجل وأسن ونساباني لكركتا بأتكا القرآن إيه تلافا باب ونساباني ولا تلا وتلا هو باب ولم مغنى ولا ولا وجه ولجملة أنا هذا عالم من الكتاب لكتشي كتاب أيمان ولا يكمل يديسي mustaqiman wanda yake madaidaici halin sale to wannan hali ne na biyu to ake da kan wata ciki an karfafawa miliyon zora don ya yi gargaɗi an yi hawifa ya bayar da tsoro da ke tage da littafin nan da alkafirina ya ba kafirai tsoro da ba'asar tsananin azaba azaban shi ne azaba shi gidan mai tsanani billa dunuhu daga gare shi ainihin wadanda ta wajen ubangiji wa yi bashir da mu'minina kuma ya yi bushara ga wanda waɗanda suka yi imani da Allah allazina su ne waɗannan muminan ya nuna ya maruna salihati da suke aikata aiki na ƙwarai anna lahum ajran hasana cewa suna da lada wadda take mai kyau
ma kisina fihi abada wa yanzir allazina qalu taqaza Allah walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما كسين فيه أبدا
ما كسينا سنة ما سزما فيه أتكيش أبدا هل أبدا هو الجنة لا سنة إلى الجنة سلموا من نيل ويرزق الذين قالوا اتخذ الله ولدا yana gargaɗi ga waɗannan da suka ce wai Allah ya rikida ya nuna da wasu kafiri a cikin jumla na kafirai su ke faɗin haka ba lahun jiki ai da hazar kawai mai ilimin ba su da wani sani akan wannan magana da suke faɗi cewa Allah na da da wala da aba'iyyan kuma ba su ji ba ga iyayensu nan kawalin gabaninsu alƙa'iri na launi masu faɗin haka ga Allah kaburat azumat kalimatun wannan kalma ta girmama ta faru da suke fitarin ahwayen daga bakunan su kalimatun kalma ce ta tamyizun wadda take ta rarrabewa mufassirin mai fassara ne lil dalilin mubhami ga lamidi wanda yake abin koyewa wani mahsusi da wanda yake abin kebancewa da zammi da zargi mahzufun wannan abin shafewa ne ai makala su wani mazakuwa ta zantu da suke ambata ga an shafe su ina ma ya kulu da fi zalika ba su da komi a cikin wannan illa makulan kazibai ba su mazakuwa ne da kana karya
فلعلك ذاكر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا
mala'allaka ko cewa kai ba a aya mahulika na suka ya rasulullah kana wahallakan ka ala asarihim bisa ga gurabun su ai ba da hun bayan ba da tawallihim bayan shuɗe wasu halka daga barin ka in lam yu'minu kun ba su bayar da gaskiya wajen ayar qur'ani da wannan alqur'ani asafan kana mai damuwa nan kana mai ciwo wazanan kana shiga damuwa minka gare ka lihir suka saboda kwaɗayenka annabi ala imanin bisa ga cikin sun bayar da gaskiya wani su buhu da sauka shi ta zo alal mafukuli da abin aiwatarwa na hu gare shi inna cewa mu in ji Allah ja'alna ma alal ardi mun sanya abin da ke bayan kasarin da hayawa da na dabbobi wanda baci da sururuwa wa shajara da ita cewa alhari da koran mu na ruwa da zai zalika da wani wannan mun sanya shi ne zinatan laha dan ado ga ita kasa na bulwahum dan mu jarabce su da na hata garan nasa dan mu jarabci mutane na zurina suna masu tsokaci na zalika bisa ga wannan ayyuhum wanne ne daga cikin su a sana amalan mafi kyautatawa aiki fiye a ciki nai ai a zahado da huwa ne ne mafi gudun duniya daga cikin su wa inna wa inna la ja'iluna ma alaiha sayyidan yuzurza amma sibta أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
wa inna cewa mu da ja'iluna muna sanya ma alaiha abin da ke bayan ta sa'idan hako ne fitatan wanda yake daga ke juruzan wanda yake busashi ya nisan busashi la yulbitu wanda ba ya iya tsanar da tsiri an hasibuta ko ko kana zato ai zananta ta yi zaton anna sahabul kafi ta zama abutar ko wannan alzari shine ko mutar da a cikin dutse warraki ne da kuma allona allahul makatubu fihi asma'uhum shine allon da ake rubuta sunayensa a ciki wa asabun da dangoginsu ko karshe sallallahu alaihi wa sallama an tambayi ma'aiki ne kira da aminci an kissace akan labarin ashabul kafi kanu sun kasance shi kissace mu a cikin kissansu don jimlata ayatana suna da jimla ayoyin mu ajabar dan mamaki amurkana wannan labari ne kana ba abula da abin da ya zo gabani ne halin wannan hali ne ai kanu a gaban suna zamowa abin mamaki dole ba kil ayati banda sauran ayoyi wa a ajabaha da kuma mafi ba da mamaki daga ciki dai sana amurka zalika al'amarin ba haka ne yake ba
إذ أول الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
wazukor ka tuna ya za a wani fitiyar lokacin da samarin nan suka taro kansu ina tsaka zuwa kogon yan ufatan yan gumi na samari kowa shaku shi ne samari alkamil wanda yake cikakke ha'ifina suna masu mai tsoro ala imani yau bisa ga bayar da gaske su ne kawai da ko fara daga mutanen su da suka kafirai makalu sun suka ce rabbana ya ubangiji mu atina ka bamu min ladunka ai min ke wani ka ba mu rahmatan jin kai wa hadidi ai asalihi lana kuma ka kyautata mana min amarna daga al'amarin mu rashadan mu zama shiryayyu da dayatar Allah ka ba mu shirya wala rabana sai muka dora ala azalihin suka da kunnayensu ai alamanahu sai muka dora musu bacci to da kayan a cikin kogon nan su nina suka yi shekaru a dadan waɗanda suka yi ƙididdigewa ba a duna can wanda suka yi ƙidayawa.
ثم بعثناهم لنعلم أي الجبين آسي لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هداه
sun ba a suna hom sai muka tayar da su daga wacce ai aka aika da nahom muka farkar da su ne na alama don mu yi sani da ilama mu shahadatin sani wanda yake na tsakar sarari ayyul hizbai ne wanne ne daga jama'an nan biyu alfarikai ne jama'a biyu almutalifai ne masu sabawa fi mutatil musahil a cikin tsawon lokacin zaman su a hasa wanda ya fi kiyayewa bi fi'ilin wannan fi'ili ne bi ma'ana alaban wanda ya fi zama abin kiyayewa da malami su ga abin da suka raina a yankin da kusa yau saboda zaman su a cikin kogon wata allafin wannan ne rataya ne da wada ba'adan da abin da zo zo baya ne hamadan matukan lokaci ya kanci da lokaci da ya kai matuka na hannu na kusko alaika نحن نقص نب- نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
na hannu mu in ji Allah na wasu na karawa alaika na ba'aho mu ne za mu karanta maka labarin ashabul kahfi bil haqqi da gaskiya bil sirri da gaskiya innahum cewa su ashabul kahfi fitiyatu wasu samari ne amanu bi rabbihim suka yi imani da ubangijinsu wa zidna huda Allah ya ce sai mu kara musu shirya wa rabada وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا wara baɗana Allah ya ce mun karfafa ala qulubihim bisa ga zukatansu ai awwala mun karfafi zukatansa ala kawal da haƙi bisa ga faɗi na gaskiya in ƙaru lokacin da sun ka tashi bayyana ya dai malakihim nan gaba ga sarkinsu wakar amarahun ya yi masu umarni bisu jiri da su yi su jira lil asana na gagwamaka da ƙalu sai suka ce da shi wannan sarki ya rabona mu ubangijin mu da muke yi masu gada shi ne rabu samawa ta wani arli ubangijin samai da kasai nan na da kowannen juni ilahan ba za mu iya bauta ma wani allah ba in ba allah ko mai sama da kasa ba ai gairi ba mu bauta mu wani ne kada kwalina hakika mun faɗa haka ɗaya za a lokacin nan shaɗaɗan mun faɗi magana ce cikin mai nauyi ai kawalan zance mai zashi ɗin wanda yake ma'abucin raɗaɗin zafi ai iradin wanda yake bisa da sakaci da kufar a cikin kafirci inda auna ilahan gairau in hammun kiraye wani ubangiji ba Allah ba har nan yanke ha'ula ya kaumuna هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلات لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن ظلم ممن افتري على الله كذبا وإذ اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
ha'ula'i waɗannan mubtada'un wannan fara zance ne da ta ce ha'ula'i kawmana su ne mutanen mu haɗafa bayani wannan ƙarin bayani ne da ta ce kawmana ya tahazu min dunihi alihatan sun rufe wasu iyayen jiji ba koma da bayan ubangiji laula halla ya atuna alaihim shin dan menene ba za su zai ci gare su ba ala ibada ce bisa ga bautar da suke musu bisa ga tsarin da dalili dalilin wanda ya ga kasarari da hujjatin su zo da hujja zahira to wanda take ga kasarari kuma na zalam wane ne mafi zalunci ai la ahada babu wani daya azlam mafi zalunta kai min manittara kaliban alallahi kamar wanda ya kirkiri ƙarya jangina wa Allah ne da sabata shariki da danganta abokin tarayya ilaihi ga Allah ta'ala madaukaki kala wa alal fatiyati sashen samarin nan sun faɗa da wa'adin da sashen su wa idh ikazaltumum idan kun ka gusar da su wa ma ya abuduna da abin da suke bauta mu illa Allah ba Allah ba to ba au ku taro kan ku ina da kake zuwa cikin kogon nan yanzu lakum rabbukum min rahmatihi sai Allah ya wato muku rahama daga gare shi wa yuhayyi kuma ya kyautata lakum gare ku min amrikum daga al'amarin ku mai rafaqan ya ba ku abin da za ku ji dumi da shiya ya zo da kasar da ni da yawa mini kisara fata da fa'i kuma a yau fa'i fataha wadda aka sako ko ai aka san haka nan ai ma tarka ku na bi abin da kuke jin dumi da shi ne da da'in daga safiya wa asha'in da wani ci wa وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال تقرضهم وذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات اليم- ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
وترى الشمس أنا جنين رانا إذا طلعت إن تهود تزاور yace tana karkata ya zo da fushi da wata hadisi tamilu tana karkata an ka fahim da gabarin kogon za ta raine ni wajen dama aina ya yake shi ne bangaren dama wa idza zarabat in kuma ta tashi faduwa ta kare doho yace za ta kwankwashe su wato za ta musu za ta shima na bangaren hagu ta tara kuhum tana barin su wata ta dawazu tana cetarewa anhu daga barin su fala ta sibuhum ba ta samun su albarka ta yanke wow su fi kajuwatin suna cikin wani yarwa min daga gare shi wata fi'il waya da wacin wuri min alkafi daga sanar kogin kun kogon nan yana nuhun bardon rihi wanda sanyi iskan nan yake samun su wani simuha da kuma ƙanshin ka zalika da maskuru wannan ajin an bato min ayatin layi yana da ayoyin allah da zaɓi da kudurci yi da dalilai na ikon allah man yi hadin lahu wanda duk allah ya shirya zuwa da mawata da shi ne shirya yi man yi wanda ko allah ya batar da shi to kanan ta bi da lahu waliyan ba ta samun wani majiɗancin lamari gare shi murshidan wannan kine shiryawa wata hasibuhum aikazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa qalbuhum basidun zira'ayhi bil wasid لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملعت منهم رؤبا
وتاسبهم كي كذا بتنسوا لو رأيتهم لكاذنين سوء كاذن ذات بتساء فلتك تكي أي من تبدين سنة ما سفلتا لأن أعينهم سوى إذا نوصوا من فتحة تنا تتنوى جمع يقذن جمع إلينا واللي كفلكي يازو لكسر الآفي إيما آفي من كسرة وهم القول لا شكو بتشي سكين يا من سنة ما سبتشي جمع راكدن وانا جمع إلينا ميبتشي shi wani kallibuhum muna jujjuya su za ta neme da bangaren dama ba za ta shimali da bangaren hagu ya Allah ta hakuna da arla lahumuhum don kada kasa ta ci naman jikinsu wa kalbuhum karansu kuma su a sahabul fata din ba su da zara'aihi yana da shimfa da zara'ai shi ayyade hannaye ne bil wasili a farfajiyar nan ta kogo ai da na ilfaji ya shimfa da su a farfajiyar kogo wa kanu sun kasance idan kana kalabu idan sun juya nan yan kalaba huwa misluhum shi ma kalan sai ya juya kamar yadda suka juya fil launa cikin baccin su wani ya tabbata da falke da wasala ta alaihim da ka ruwa gare su na wallaita wallahi da za ka ba da baya minhum daga bayan su firaran kana mai gudu wala mulika kuma da ka cika da rubar tsoro minhum daga gare su ya zuci tashbihi wa tafifi su kuma da ai aini da yi musu ainihin nan su kone walan mai haku a mata rufa mana aho wallahu bi rububi Allah ya hane su daga barin da tsoron nan in duhuli adin daga shigowar wani mutum kai alayhim zuwa gare su wa kazalika wa kazalika ba'athnahum litasa'alu bainahum qala qa'ilun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكي طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وكذلك بأصنام
wakazalika wakazalika haka nan dai kama fa'alna bihim kamar yadda muka aikata gare su ma zakarna abinda muka ambata ba suna hum muna tayar da su a kazana hum za mu tayar da su ne ta sa'alu bainahum dan su tambayi juna tsakanin su an halihim daga halin da suka kasance a kogon wa muddatul musayyan da kuma tsawon zaman su cikin kogon nan kala qa'ilun minhum wani mai magana daga cikin su sai ya ce kan labistum a kwanan ku nawa nan kalu sun suka ce labisna yawman aw ala yawmin wanda ya kwanan mu ne ko ko mun yi wani guda ya annahu dan cewa su da habila kafa ai sun shiga kogon ne inda ulu ishan su lokacin hudowar rana gobe su kuma aka tayar da su daga waccan inda gurubiya lokacin faduwar rana fazannu sai suka yi zaton annahun gurubu yawon duhuli su wai sun tashi ne lokacin faduwar rana na ranar da suka shiga kogon wai wanda saboda sun faƙalu sannan suka faɗa wata wakilina suna masu tsayawa fi zalika a cikin wannan rabbukum ubangijin ku dai a alam shi ne mafi sani gaba da dukkan da irin zaman da kuka yi a kogon nan ba ba su a hadakum ku aiki ɗaya daga cikin ku yiwuwar ikon da azurfakku ya zo bisa sune ra'i da yi mara'in nan su sune wa kasar ha ko a mata wasanni ƙasa da fillatikum ku aiki ɗaya daga cikin ku da azurfakku hazihi ita wannan azurfar yana da madina ta zuwa cikin garin madina ƙalu an tsara cewa inna hal musammatu al'ana ita ce wannan madinar da ake mata suna yanzu a ce mata dartusa ya zo da fata da ba ta da yawa ra'ayin nan fata da ke su garin dartusa wani yanzu sai ya tsoka shi ayyu ha'ar kada aman wani abin shi ne ya fi daɗi ai ayyu a daɗe mata da madinar ta a hallu wani abinci ne a wannan garin dartusa ya zama tsantsa halal fal ya ati kun bi rizqin minhu to sai ya zo muku da abinci daga abincin da yake mai tsarki wani ya talaka kuma ya tafsasa wala yashran nabi kuma ahada ba wani tsaya da yake sani da ku innahum إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا innahum cewa su in ya zaru alaikum in ya bayyana gare ku sai su samu rinjaye kanku ayyar jamuku za su jefe ku ya kato ku za su kashe ku biyar rajami suna masu jefe ku in ya fita siyan abincin kare da nuna ga daga inda ya fito ayo idukum ko ko su mai da ku fi millatihim a cikin nasu addini walan tuflihu har abada ko ba za ku samu farin ciki ba za ai in uttum in kun koma fi millatihim a cikin nasu addini abadan har abada ba za ku samu farin ciki ba وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وكذلك
wakazalika haka nan ne kama ba a sunawo kamar yadda muka tayar da su a sarna dalana alaihim kawamahu sai muka tsinka yadda mutanen su gare su wal mu'mini da sauran mu'minai da ya alamu domin su sani ai kawamahu su mutanen nan nasu anna wa'adan lahi cewa alƙawarin Allah da ya bil ba'sa da tashin alƙiyama haqqan gaskiya ne bi dariqi da tafarkin Allah al-qadira wanda ke da iko ala ina mutum ya wurin muddatu tawilata ya sanya musu bacci a tsawon lokaci waya buƙa'in kuma ya wanzantar da su ala halin bisa ga halin da suke ciki cikin kogon bela giza'in ba tare da an ba su abinci ba kadirun an shi ke da iko ala iya illal mauta zuwa ga rayar da waɗanda suke matattu wa annas sa'ata sai tashin alƙiyama la raiba shakka fiha babu kokonto cikin cewa lalle za a yi tashin alkiyama in in nan wa amuru abin aiwatarwa ne da a sanna da cewa ka sanna iz ya tana zauna lokacin da suke jayayya ayar mu'minin da mu'minai wal kufar da kafirai suna jayayya bainahum ma tsakanin su amruhum al'amarin waɗannan samari ai amuru da fitiyati al'amarin nan na samari ya zo fil bina'i cikin yin gini ne hawalahum gefen su faqalu sai suka ce ai kufar faru su kafiran nan ibnu alayhim ku gini gare su ay hawalahum ku gini a gefen su bunyanan gini yasturuhum rabbuhum wanda ubangijin su zai su zai su asarta su a alam Allah shi ne mafi sani bihim da halin da suke ciki qala allazina galabu wadannan da aka rinjaya a gare su suka ce ala amrihim kan al'amarin nan na samari amara da kace shine al'amarin samarin nan wa humul mu'minuna su ne mu'minai suka ce lana shahizanna alaihi masjida ai za mu rikan musu wurin sallah a wani gefen su musallati da za su rika yin sallah a wannan wuri wato ila zalika an ko aikata haka nan ala babin kaka kofofo wannan nasu sai kulu sai yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل سيقولون sai سبعة kuluna ai da sannu za su faɗa ai da matana jikuna su masu jayayyan nan fi adadin shukuyati a cikin adadin samarin da ke cikin kogon fi zamanin nabi cikin zamanin annabi ai ya kulu ba a sashen suna cewa hom salasatu su uku ne bayan ohom na hudun su karbon shi ne karansu waya kulu na ai ba wani sashe daga cikinsu kuma suna faɗin cewa hamsatu biyar sabi suhum na shidda su karbo shi ne karansu wal qawlani magana biyu da aka yi anan ya zo na nasara na jarana nasaran na jarana su ce wannan maganganu To.
na jama'a dan zato bil gaibi da koyi ai zannan dan zato bil gaibi ta cikin fakuwa annuhum daga barin su Mm.
wa huwa raji'un wannan hukunci ne komawa ne daga kaulaini zuwa ga maganganun nan biyu Mhm.
ma'al tare wa nasbuhu musamman shi ya zo Allah mutum ya zama hukumi da hu gare shi Mm.
ailizan ne zalika saboda da zaton su cewa mutum uku ne ko ko hudu ko ko biyar Mhm.
waya kuluna Mm.
yana faɗa ayar mu'minu da su mu'minai suka ce sab'atu mutum bakwai ne wa samilu na takwas din su kalbahu shi ne karansu al-zumratu jumla anan ta zo ne daga mubtada'in daga mubtada' وحبره ده وحبره ولا بال مبتدا صفته wannan sifa ne da sabata da su wata sabat ya zo duk da ya kace wawi da kara wannan nawawi wakila aka ce ta akida wannan karfafawa ne wadda lalat da kafa dalili ala lusuki sifati bisa da ruskar da wannan sifa bil mawsufi da abin sifantawa wa wasu fal awwalaini sifantawa na farko biyu da rajani jefewa da su banda na uku dalilin wannan dalili ne ala annahu marliyun cewa wannan magana ita ce abin yarda wasu yi wal kuma ita ce mafi inganci wal ka ce rakiya ala wabi iddatihim Allah shi ya san ko mutum nawa ne ba ya alamu ba wanda ya san adadin su illa ta mai nawar ɗan kaɗan daga cikin masana ala wani abbasin sai ma da dan abin da ke ana ganin kalili ne ina cikin ɗan kaɗan ɗin da suka san ko mutum nawa ne zakarau sai ya ambace su ya ce su a takai su bakwai ne wala ta ware فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستبت فيهم منهم أهدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وذكر ربك إذا نسيت وقل عسي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
fala tumari kada ka yi jayayya ta jajir kada ka yi jayayya fi yau a cikin lamarinsu illa bi ra'an faci jayayya zahiran wadda take saka sarari bima unzila ilayka da abin da aka saukar gare ka wala tastafti fihim kada ka nemi fatawa a cikin su ayata da rubul fatiya kada ka nemi fatawa na nan da gare su dan ahad da kitabi daga mazawwa littafi al-yahudi sune yahudawa kada ka nemi fatawa ahadan wani daya wasa alahu ahlu makkata mutanen makka sun tambaye shi an habar a halin kaji da labarin nan na sahabul kaji fakal sai ya ce ohu da rukun biyu gadar ku zo gobe zan ba ku labarin su ku dan ku in sha Allah Allah da yammanci ne ce in sha Allah fa da zala sai Allah ya kan mushi da aya sake la ta sunan da shay'in kada ka faɗi game da wani abu ya rasulullahi alal ajal shay'in da ni da kowane irin abu ne ka ce in yi fa'in da za ka gada ni gobe zan yi kaza kada kai haka ai shi ya shi ma ya sakawar da abin da za a fuskanta mana zaman na lokaci kan ka faɗa ka sai ka ce illa an yi sha Allah zan yi kaza in Allah ya so ai ai illa mulka da san ba ce kana mai su hanya ne wa shi Allah da ta'ala da abin da Allah ya so wato da kayan magana ka ce in sha Allah da an tafi in sha Allah wazkur rabbaka ka ambaci ubangijin ka ai mashi ake yi abinda Allah ya so mu'allian kana mai rata ya ta biha da ita maganar da kai wato da ka faɗi maganar kafin ka rufe baki ka ce in sha Allah idza nasinta to in ka wuce ka tuna ka ce in sha Allah ta alika biha rata yawa da ita waya kuwa da zikirwa an batanta na zamowa ba adam ya siyari bayan ka banci ka zikira kamar ka ambace ta ne ma'alƙawari a lokacin da kai yi magana. Wakala Hassan, Malam Hassan ya faɗa wa gairu da wani ne, ma da mutum majalisa ne suka kayi magana a wuri to to sai daga baya ka tuna in dai baka zo wurin baka ce insha Allah ya yi wa kula a sai an yi hadiya ni rabbi ka ce ikon ubangiji na yayi kusa an yi hadiya ni rabbi ubangiji na ya shirya da ni bi a karaba da mafi kusa min haza daga wannan ainihin habar ahar da kafi daga labarin mutanen kogon nan duk da lalata a cikin kafa dalilai ala nubuwati bisa ga annabci na mashada da bani shirya da zalatar shi ne shirya kada fa Allah ta'ala zalika Allah madaukakin sarki ya aikata haka nan walajisu ولبثوا في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ولله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أهدا
walabisu sun zauna fi kafihim a cikin kogon nan nasu salasan ati sanina sun yi shekara ɗari uku ya zo bisa nuna a ce salasan atin a ɗafin bayani wannan ƙarin bayani ne da salasin atin da ce wata salasin atin wa hadihin sununa waɗannan shekarun ko aka ce salasin atin shekara ɗari uku ne inda ahlul kitabi wa zawwal shafi shamsiyatin na da sashi na rana wata zibil kamariyat su ko masu sashi na wata suna karawa ala ya hajjare ta inda al'arabi wajen larabawa ana tsara sashi da shekara tara وقد ذكرت حقيقة أن بسوس في قوله أتبوس سنوش وردادو تسعة سنقال شكرا ترى أي تسعة سنين شين شكرا ترى الثلاث الأتي قال إذا ثلاث الأتي بكتش شمسية بسايف من شمسية ثلاث الأتي وتسعة شيكو أن بكتش شكرا دني أكل ترى كمية بسايف من كمالية قول كتشي الله أعلم الله يمشي وفي سني بما لبسود أبن سكزونا بما دفت ikhtalafu fihi daga barin waɗanda suke sabani a cikin magana huwa ma taqaddama zikruhu shine abin da ambatan shi ya gabata lahu ghaibu samawati wal ardi ai sanin abin da ya kuya a sammai da kasai ya tabbata ga Allah ai ilmu Allah shine mafi sani da wannan absir bihi shin menene mafi gani da shi ai billahi da ubangiji iya sigatu ta'ajjul cewa absir siga ce ta ban mamaki wa asmi'i ko ko mafi jibihi da shi kazalika haka nan dai bi ma'ana ma absarahu wa ma asma'ahu wa ke ji da gani irin na Allah ko ma dukkan su alaji hasan majali sun wuce fuska ne na halacci wal maradu abin nufi dai annahu ta'ala Allah madaukakin sarki la yaji wa an basarihi wa sam'ihi shay'un ba abin da ke buya daga jan Allah ko ko ganin Allah malahum yake gare su ne aila ahli samawati ga halittun nan na sammai wa da ƙasa min duni ba su da wani Allah min waliyan wanda yake majibincin lamari na sirin wanda yake mai taimako wala ya shirku fi hukumihi ahada babu wani ɗaya da ke tarayya da shi a cikin hukunci ne da annahu cewa shi Allah ganiyar Allah mawadaci ne an shariki daga barin dukkan wani abokin tarayya wata luma'uhiya ilaika min kitab كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتلو يا رسول الله تكرنت ما أوهي إليك abin da aka yi wahayin shi gare ka min kitabin rabbika daga littafin ubangijinka la mubaddila ba wani mai canzawa da kalma ta yi da kalmomin Allah walan ta ji da min dunihi mun ta'ada ko ba ta samu wata mafaka in ba Allah ba wal ja'al ba wani mafaka sai wajen Allah وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعب عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وسيرنا سكا يا رسول الله حقر كد كنك aiki bas ha ka tsare kanka ma'allazi da tare da waɗannan ya rufu na rabbahum da suke bauta ma ubangijin su gina ga dace da safiya wani ashiri da marisi yuridu na bi ibadati na wajahu ta'ala suna nufin neman yardar zatin Allah da ibadar da suke la shay'a ba don wani abu wani a arabin duniya daga ulula irin ta duniya hukumar fukara annabi ka zauna tare da talakawa wala ta abu can sarif aina ka annabi kada ka kau da kanka an hom da talakawa jira an yi fassara bihe ma da su da nan an sare bihe ma daga ma'abucin su turidu zinatul hayatud duniya kana nufin wai wani ado na rayuwar duniya wala tu'i annabi kada ka bi ma a gaba na kalbahu wanda muka rafkanar da zuciya ta an tsira daga bayan ambaton mu ayar qur'ani shine gabanin alqur'ani to huwa ilay nasu bila hisni shine koyar nasu dan hisni wa ashabu hu da sahabban shi wattaba ahawayhu kuma ya bi son zuciya ta yi shirki a cikin aikin kafirci wa kan amruhu al'amarin shi koyar nasu din ya kasance ko dan mabannaci ne sarafan aikin shi kenan banna wa kul
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أهاد بهم صرادقها وإن يلتجسوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب والساعة مرتفقا وقل الحق lahu ka gaya mashi wani a sahabi yi da sahabbai ne hadar qur'anu wannan alqur'ani da kan gani kai tsaye na su alhaqu gaskiya ne min rabbikum daga ubangiji to fa man sha'a fa yu'min wanda duk ya ga dama ya imani da Allah ya yi gaskiya to man sha'a wanda ya ga dama ko fa ya kafar ya mutu ma Allah da hadidun wannan baya da tsoro ne lahum gare su inna cewa mu inda Allah a atadana mun tanadi nara wuta da zalimi daga azzalin mai ai da kafiri da su su ne kafirai a haɗa jihar saraduwa ana kewayawa da su da abin da ya kewaye wutar ai ma a haɗa abin da aka kewaye da shi da hada ita wutar wa in yastaji su in sun nemi taimako ne za za a taimake su jama'in da wani ruwa ka nemi wani kamar tafasashen mai ai ka akar zai ta kama kumfan mai wanda yake tafasashe ya shi wani wajuha wannan ruwan yana kowane fasake don har rihi saboda tsananin zafin shi da za ƙwarba ilaiha in an kusanci wannan ruwa bi isa sharabu wannan abin sha na ɗan wata ko ya muni kuwa shi ne ruwan nan na zafi sa'at ayin na ruwan na wuta ta yi muni murtata kan a ce nan ne mahaɗar su ai ta mu yi zo wannan rarrabewa ne mankulun abinci rantuwa an fa'ili daga fa'ili ai kabu ha marka fafaha mahaɗar su ko ta yi muni ko muqabilun wannan ne fuskanta ne da kauli ga zancen shi al'ati wanda yake mai zuwa fil jannati bi ta'alan aljanna da yake wa hasuna bin murtafaqa ai wannan mahaɗa ta yi daɗi ita ce gidan aljanna wa illa in ko ba haka ba ba ayi irtifatin jannati nan yana wani jin daɗi ga wanda za a ce ya zama da wutar jahannama
innal ladhina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala
innallazina amanu waɗannan da suka yi imani da Allah wa amilu salihati sun kai aiki na kwai inna mu in ji Allah la nulihu ba mu tozartar da ajara la da ma ahsana amalan wanda ya kyautata aikin shi tsakani ne da Allah al-jumlatu jumla ana habar habar labari ne na illallazina fiha a cikin ta iqamatu zahiri ana tsaye da zahiri makamul mulmari matsayin abin da yake boye wala ma'ana abin da an ma'ana dai ajarahum Allah ya ce ba mu tawaye musu ladarsu ai musibo za mu yi musu sakamako bi ma talam mana da abin da sun ka tara shi mala'ika wadannan لهم جنات عدن
Gracias, yo Allah muna sharaha da iza ja a kowace da dukkanin nan Allah ta ƙara mu karatu da namu albarka ubangiji Allah ka gane shi Allah ya samu aiki da abin da amfani da Qur'an wani huwa Allah kafa a bakwai zuwa ga mai gidan Allah ka zuwa kuma ya banta da wani huwa Allah kafa uku da musulmin na zuwa ga namu uwaye da yan kwamu da sun kai ga yin gidan gaskiya Allah ka sauwa kamta kwancin birnin in huwa Allah kafa uku da musulmin na zuwa kawunan mu ubangiji Allah ya kafa shi mu ba wa hannu ƙara kwada huwa Allah kafa uku da musulmin na marasa lafiya mu gida da asibiti ubangiji Allah ka ba su lafiya ƙara kul huwa Allahu kafa uku da bismillah bukatocin mu da bukatocin mu hukun addu'o'in mu to ubangiji Allah ka biya na mu bukatu ka biya na su da mai bukari Allah ka zama shi mu lafiya ka zama kai tare da namu lafiya dan da garuruwan mu lafiya dan da gidajen mu lafiya idan da mun ka samu da wanda za mu samu ubangiji Allah ka sanya shi albarka fatiha da talatul fatiha بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأفعالنا وذرياتنا واتق علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله Allah ta kayi alheri ta karfi